الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a taba daren lahadi sha biyu ga watan rabi'a mai lahir shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun ga a darasi na ɗari daidai za mu tashi hadisi na ɗari da ɗaya shafi na saba'in da ɗaya a wata nuska hadisi ibn abbas kuma za mu tashi farkon kitabu raza sabon kitabu abin da ake tsammani an riga an yi kasan dai aka yi aure ko kuma na tunanin cewa za a samu karuwa so da ta ita kanta wannan faruwar da aka samu tana da wasu haƙoƙi da shari'a ta ajiye to shi sa malam kai da yake da kitabu da ba littafin da zai bayani akan shayarwa ko kitabu riba wannan ra'un din ana mata kasara kuma ana mata fata duk aluga ya zo za a iya faɗa wannan shi suna cewa a shari'a ko shi ne masu labarin sabi alhamdulillah a wuturbi shayarwa ya zamto wato an sha mama ne musamman wanda yake na sanadiyar haihuwa wanda aka samu juna biyu aka haihu kuma ya zamto wannan yaron ko yarinyar an shayar da ita ne a lokacin da ya kamata a ce an jayar kamar shekara biyu zuwa kasa suna kawo wannan ne saboda a fitar da wanda aka shayar da shi bayan an girma wannan baya cikin ƙa'idodin da aka kawo na shayarwa da za mu ji nan gaba shayarwa tana da wasu hukunce-hukunce da ake ginawa a jiki na farko shine idan aka samu shayarwa tana nuna tana halatta mutum ya kalli abin da za a ta haramta ba idan akwai shayarwa tsakaninka da wata ko yayanta inda haramun ne ka keɓance da yaranta da sanadiyar shayarwa yanzu za ka iya zama da su ku tattauna kamar kallon ta na jini inda haramun ne kai ta kallon su yanzu a jinabiyanka ne domin ba aure a tsakanin sannan kuma za ta iya zama mahara maka yayin tafiya kaga lokacin da za a yi tafiya a ce a nemo maharami kamar da ake mijin biza wannan idan an samu shayarwa ta kowane bangare daga cikin bangarorin daga ciki ya halatta ku yi da ita ko ƴaƴanta ko wanda suke jikin da gaba ɗaya kamar da aka kawo sannan ɗaya daga cikin hikimomi na shayarwa shine akwai wato sila sada zumunci wanda yake a fili akwai zumunci wanda yake a fili domin kaga sanadiyar shayarwa ana haɓaka yaro da ana shayar da jima ma haɓaka naman ta ake domin ya girma ya zama ya kai wani mataki to shi za a kamar yadda zamu ji a hadisi annabi ya ce shayarwa ni dai take da nasaba saboda wasu dalilai abin da aka fito shi ne uwa ta shayar da ɗanta shi aka fito amma idan zama akwai larura to wasu dalilai ko dai ita uwar da ta haifi yaron ba ta da lafiya akwai wanda za a gabata da yalwar maman da yaron jinta saboda karancinsa ko kuma ba ta da lafiya saboda wasu dalilai to wannan ba laifi bane dan an ba da shayarwa ko kuma a hango cewa wanda ake kwaɗayin ta shayarwa ana kwaɗayin wasu ɗabi'u nata kyawawa da ake ganin zai iya ɗan zai iya tasirantuwa da wannan tarbiyya domin ta hanyar shayarwa ana samun shakuwa da kuma tarbiyya ne ƙarfi da take kulluwa tsakanin ɗa da uwa daga lokacin da ya zanto kullum abin da muke gaya iyaye mata kenan duk da yanzu za ga mata kullum muna faɗa ne tun da bai zuba wani lokaci a cikin saunawa maslahar abin da ya janyo yanzu ba ma ganin dini suna dini da maslahar su ne akan ta 'ya'yan mace yanzu za ta iya tsallakewa ta bar 'ya'ya bakwai sai tafiyar ta tafarsa a gidan gidan mijin da ta fita wanda iyaye a da ba ta haka saboda wasu lahar ‘ya'yanta ta yadda a ci gaba da cutar da ita domin ta gina ‘ya'yanta amma yanzu za ta iya ajiye ‘ya'yanta ta biyar ta saboda wata maslaha ta da mustaƙilla idan ka je ka karanta littafin nisa sana'ana ulama matan da suka yi intaji suka yi producing malamai ka je ka gani za ka gani a kowace ma da mijin ke mutu ta ki aure saboda kawai ɗan ce zama mutum kuma a tana shekarun buƙatar auren saboda ɗan ce zama mutum amma yanzu wata za ta gaya ma kuna ta taura da ce Allah ya raya su kuru-kuru za ta gaya ma ai Allah zai raya su wayannan abubuwan suna da muhimmanci kwarai da gaske wai wani daga cikin magabata ba dadewa ba irin majiyayen mu ne yanzu dan da zai aure sai ke kawo yarinya a ganta aka kawo ta ta zo suka ganka da yana da ganye mata saboda haka da aka ganka ta saki aka ce ta saki jiki an jima kin za ba a ce ba za ta tafi waje da ni ashe kawai so ake yi mata jarabawa in ba uban da shi ne so yake yi jarabawa ya ga irin abin da annabi ibrahim ya wa ɗansa sai ya gwada ya ga wafin ya ta zauna da ɗansa saboda haka da aka zo an saba irin gidan nan ne da za ga an saba da ƴaƴa da iyaye a fito a yi abubuwa sai aka zo wani katon dutse sai mai gidan mahaifin sai kirawo yarinyar tana zaune sai kira yi yanzu zo ka ɗauka da ya zo dutsen saboda nauyin sa wajen iyaru yana ta kici kici sai wa'annan kannan zama da suka rika yi dariya ya kasa wannan da aka kawo a matsayin matar da zai aura ita ma kawai sai ta je ta rika dariya ya ta dariya bayan an gama wannan sai bayan ta ga umma ya kwanci yake to ka canza mata wannan ba mata aure ba sai da ya kawo wata bayan an tsau lokaci ya samu wata ta zo ita ba aka ce zai tsau dutse yana jiji jiji wayannan kannan nasa suna ta dariya ita kuma ran ta yi ba har kwalla cewa ba fa masu sabati proposal kawai aka kawo sai uban ya ce to wannan wannan ita ce matar da za ka ba wanda za ta yi in dai ya shiga wani yanayi za ta taimaka ba ba wanda na san yayana yayana yana nan abokinsa na san abokin nasu lokacin da yana aikin banki kun san banki yadda suke korar zarar juma'a ka je ka bude in yanzu ne za a suna ake kafewa yanzu kawai za ka bude kwamfuta ne ka ka ki budewa a can da faso da an kore ka ke su sau da haka kawai ce sai za mu matsala aka kore shi a gurin abin yana da ɗan matsayi yana dawowa gida ran da ya zo yake masu sa an kore shi tarin ga wani yanayi ta ce ni ma ban tawa takardar ba sun ce wallahi ba zan iya zama ba to saboda haka shayarwa tana da muhimmanci mahallin shayarwa ne shi ne abin da ya zara gobe yanzu da yawa yara ba sa jin kan kiyaye wannan abin da ake bukata ku samu na shakuwa tsakanin zuciya ke da tata kin kasa baki bugawar zuciya ke da tata akwai wani abu da yake kulluwa yanzu yaro yana wata shi da kira ce shi ce a sai da wani yau banki zo ki musgunawa alhali abin ya dawo miki wallahi sai ya dawo to irin wannan abubuwan suna da yawa da yawa ya kamata musamman matan mu ne su rika yin karatun kanu shi ne bari wayannan yan zamani da celebrity suna zuwa musu ne za a yi ita ba za a gani ji ba a yi hakuri a gaya magabatan mu suka tafi akai da kuma yadda sahabbai da matan sahabbai suka tafi da tarbiyyar da kuma iyayen mu ba ma cikin sahabban ba iyaye da kakanni da kuke ganin ba su yi boko ba su waye ba wannan rayuwar da suka yi na hakuri da juriya ita ake bukata ita ake bukata to wajen shayarwa yayin da kike shayar da danki akwai kauna da shakuwa da suke ginawa amma yanzu saboda gogewa wai ana ganin kagare siyar siyar sisiriyar sarki ko ai larura ce to akwai wanda yanzu sun dauke shi kuma ado ne to haka shi ma shayarwa ya akwai wanda shi yanzu ba za a yi wa kawai kuɗi suke bayarwa kawai a tsada su a ciro ɗan simple wai saboda kai ka tsufa to haka shayarwa ji ma in yaro yana yawan shan baban da baban da jijiji shine karatu kuma ba ko ba a shan baban nan ba sai ya jibe domin wannan yau da gobe da kake gani ana ba shi ka shekara ka kuma shekara ai ta ishe ka kawai akwai lokacin da za ka zo a likita ya kalle ka yace kar ka tsara jin sukari ya wuce cokali biyu ko baka yi ba to wayannan illolin yanzu da suka kewaye mu yanzu su suke haifan mana da matsaloli manya bangaren haihuwa bangaren shayarwa duk an saki abubuwan shi sa ba a ganin daidai ba ka mamaki ga yaro ya taso wai zai kashe babansa ba ka mamaki wannan abu a wannan zamanin ba ka mamaki a rika gaya ba a rediyo wai mutum ya tashi ya buge kakannin su kwanan nan wani labari da yake ta yawo ko ya zo abu ya raɗe kuma ana cewa ba shi da hankali kuma ya gudu ai mara hankali ne zai tsaya shi yake nuna cewa wannan mahaukaci ne rakamul awwal amma wannan ne ne ya gudu ba mahaukaci ba ne to wannan yana da shi abubuwan da ya kamata mu lura da su da kyau likitoci a zamani ma suna ba da shawarar cewa lallai ki ga yadda sanki Allah kalli ai wata kida bin sha komai waje ma ba exclusive brazilian da zai bada ai akwai shi a musulunci akwai shi ba wai boko ba ce wannan wannan akwai shi a musulunci ka duba je mun kai ka ga tofatul maulid da akalul maulid ka ga irin bayanan da yi akan wannan ibn al-qayyim yana da bayani akai ba boko bane shi za ka cewa yaro wannan watannin farko wata gidan farko yana gina kwakwalwar yaro kuma ana samun jagowa mai ƙarfi domin da har sati suka ya ware cewa sati na ɗaya na biyu yaro zai fara identifying kaza daga nan ku zai fara kaza har lokacin da zai fara waje duk sai da aka gaya ba a sati na kaza zai fara waigawa sati na kaza zai fara sensin cewa yanzu wannan babar ta ce duk sai da aka kawo kuma da haka ne saboda haka akwai jima sosai wajen wato shayarwa tsakanin iyaye da ‘ya'yan ba za a likitance kawai ba kawai abin da za ka yi in ka san mai ɗakin kana da juna biyu kai kokari ka tara kuɗi bayan ta haihu ta ta rika ce tana koshi yawwa ita kanta yanzu haihuwa za a yi ma sai ka girya sai ka girya wallahi kan ta zo lafiya lau ba ba ps ana da ɗan da kashe ɗari bakwai yawwa ana gaya wa wannan suke girin shiga ne Allah ko ba wai kawai ba wai haka ake zuwa kawai ina idan ku ta zo da aiki ba wani wannan asibitocin da kake gani musamman ban san na ja wa'annan da suke na federal da in ka je asibitin kuɗi ka je wallahi sai ka zara kuranka yadda ake ga wulaƙanci ga kashe kuɗi in sauki kake so to tafi private nan lallaba ka za ba za a ba wulaƙanci ba amma za ka ji a jikinka amma ko ake fiye ce yanzu gani jiran ka ya ba yadda za a tafi ka a private haka ce ka zan mutane to da haka tsari ne to idan ba ta yi lafiya lau akwai rago yana da ai kai dai ka san ba ka fuzuru za ka tura ba haiwa kwari in namiji ne muna kwaɗai can da kai ka yanka biyu in mace ce ka samu ɓata rago cewa a samu dinkiya din nan wannan kawai ɗabi'a ba wuce ba wanda ya ce dinkiya samu mata katar rago ka yanka yawwa bari mu ji hadisi alhadisu sani wa salatu na ba'da salatu liya hadisi na ɗari uku da talatin da biyu hadisi ya abbas radiyallahu anhu ma qala abdullahi da abbas Allah ya kara musu yadda yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo bina da mutum Allah tabbata a garin da yake bi binti Hamza akan yar Hamza ibn Abdul Muttalib an yi sabani wajen sunayenta wasu ce sunanta Fadima wasu ke sunanta Ummu Ammara haka da yake ta kawo suna amma ba wannan shi ba shine muhallin shayi din ba yar Hamza Hamza ibn Abdul Muttalib ne ne gurin Annabi alaihi salatu wasalam babban sani kusan sako suke amma duk da babban sani sakonni ne na shekaru to sai aka bujiro da Annabi alaihi salatu wasalam cewa ya aure ta mu ita wannan yan gidan Hamza din sai annabi ya ce la ta hindu ai ba ta halatta na aure ta ba tunda in ba ka wannan matsalar ba misali wan mahaifinka esta wan mahaifin esta ya halatta ka aure ta ko bai halatta ba ya halatta malam umar kana ta kai ko abu baka fara neman aure bane bi za baka gane matsalar ba ya halatta ajiya ce cewa auren zumunci ai ka gane ko tsakanin sai na ali da na na fare ba auren zumunci ya ce yawa auren zumunci shi sai na ali da ya aure ya ba kuma ya zo aure jika domin ina umama din nan da annabi yake zuwa in yana sallah ya dauke ta in an zo ku ya aje sai na ali da ya aure ta a gidan Zainab ba sai da ya aure ta to saboda haka sai yake la ta hilluli ba ta halatta na aure ta ba to shi ne za a gaya ma dalilin domin in bidan ba wani dalili iya sanin mutuwa akwai aure tsakanin don ba ta cikin aure mata alaikum umma hatu wa banatukum zuwa wal musanat ba ta ciki sai yuharimu min ar-rada'i yana haramtawa min ar-rada'i dangane da shayarwa ma yuharimu min an-nasab irin abin da nasaba take haramtawa to shayarwa ba tana haramtawa nasaba kuma ga sunan a suratul nisa'i aure mata alaikum ummahatukum وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وين سني وين ake haramta ta bangaren dangantaka kuna da alaka da wayannan ka tashi kallo ko kalli bakon nan in ka zano wata ka ganka in ba ka cikin bakon nan ya halatta ka su ta kai kawai ta farko shi ne umma hatikum iyayenku in aka ce kuma iyayenku har babata wai lala kakar kakar kakar ko duk ake yi ba za ka auri babar ka ba babar ka ba za ka auri ka ba kakar ka ba haka haka haka sannan ko ba na fi da yayan ku ba za ka auri yanka ba ba aure tsakanin kai kai da yaranka kawai ne da komin kisar annabi dawud cewa in annabi adam kai in ya haifi ya su ake a dana samar da kai ake an fahimta da kyau ko yawwa to ka yi shine wuri mata alaikum mun ba su kuma bana su wa akhawatuku da yan uwanku yadda ko kan waka ba aure tsakanin ka da ita kuma wayannan da muke lissafawa su ne wanda suke muharramanka wanda in ka zo za ka iya zuwa za ka iya shiga gidan turaren dai ba da wasu matan ba ka taho ko ba hijabi da gaita sai dan kwali da riga da zani ku zauna ku yi hira su ake nufi su ne wayannan muharramai ke nan shi ne wa aka wata ku wa amma ku da innoninku yar mahaifi ko kanwar mahaifi ba aure a tsakaninku na biyar wa khalatukum da kuma waɗanda suke gogwannin ku yar kanwar mahaifi ko kanwar mahaifiya ko yar mahaifiya na shida wa banatul akhi da ƴaƴan wanka ko ƙarinka za ka ganta duk yadda kuke jini tana kawo ai ta ce kawo ba ta kore ta tana cewa kawo ta kore ka to ba aure kenan wa banatul ukhti da ƴaƴan ya ko kanwa wayannan su ne ma ya abu minan nasab ta bangaren nasaba to ku kalli gomula da annabi ya faɗa idan an samu shayarwa wayannan kashin guda bakwai duk wanda take da alaka da wanda ta shayar da kai ta wayannan mutane bakwai ka ta gwada su bakwai to gaba ɗaya sun shaje gaba aure a tsakanin kun ga abin yana da daɗi ko mula kawai yanzu aka baka yanzu idan ka zo wannan kawai yadda ake shayarwa ta gaske kun san za mu zo magana akan wata irin jayarwa ma ce miki yadda ake a kauye da mace ta shigo gida yaro yana san sun da kuka ba ba sana wankan jego kawai ta dauki ta ba shi nono ya sha a wajen imam malik wannan ya haramta amma a gurin su imam ahmad ka ja sai saboda abinci sai an yi jayarwa ta kotarwa biyar yaro ya kama mama da kansa ya tashi sai a ce daya ba idan ya kera cikin sha irin masu nasin nan ne wanda ɗan ana ne in ya kafa sai ya gama to idan da zai tun da ya gawa su saki wa sai da ya gama koshi ya yi ɗaya amma irin masu tsargumin nan da ya ji magana sai ya ji to ya yi ɗaya eh ya rayu yi ya ko da yana jin magana sai ya ji ya gani sai goma to nan da wuri za a haramta shi to yayarwa biyar biyar ita take haramta tsakanin aure ba yadda iyaye ce a ƙauyuka ta shiga ana hankali jego ta ɗau yaro ta ba shi zaune ya ja ko kuma an ce ko yana ciwo ce kawai amma tsoma ba ya shiga ta kullu wasu matan duk suna yi doban da wannan domin ba mai shiga ta kullu ai ba shi a kai ba yawwa to mahallin shayin shi ne a nan wadda ta shayar da mutum ta shayar da yaro to wayan nan da ya dawo zai zo ita wadda ta shayar da ta zama babarsa shi ne wurin malale ko umma hasiku ta ga yanzu ba zai aure ta ba wa banatukum ba zai aure ƴaƴanta ba ƴaƴanta ba wa agawatukum ba zai aure ƴan uwanta ba wa ammatukum da wato innolinta wa khalatukum ba zai auri gwaggwanninta ba wa banatul akhi ayan ɗan uwanta ba shi ba aure abin da ya faɗi wa banatul ukhti da ayan ɗan uwanta ba ta duk ba aure anan yadda na gaba ta haramta to wannan ma da aka zo ta shayar da ku sai kawo kokari ka san dangin ta duka in ba haka ba koran da kuka tare ne wata zama ta ce na shayar da ku aure ya lalace domin kamar yadda za mu ji a hadisi nan gaba an samu haka zamanin annabi to wannan shi ne to shi ne ya ce wani ya ibnatu akhi min raza'a domin ƴan san uwa na ke wajen shayarwa ta ina suwaiba suwaiba da aslamiya a ji wanda suka shayar da annabi mutum nawa ne mata nawa ne suka shayar da annabi to haka ba ake suka garin nan sai a kalli mutane a ce ba sa sa annabi bayan bai san komai a sa annabi ba cewa na ai kauna annabi shine ka san komai nasa ko ba haka bane yanzu wanda yake kauna Cristiano Ronaldo kare man tambaya akan sa zai ga ma bal nawa yake a Manchester kafin bayan ya ban Manchester bal nawa yake da ya dawo ya ji nan da ko yawa saboda haka da ya zo Juventus bal nawa yake ya sani bal nawa yake da ya zo Real Madrid yanzu yana Saudiya bal nawa yake wallahi tallahi sun sani in an zo magana annabi ya shiru kuma ya kalli wani ya ce baya sa in kace ba mutum baya sa annabi ba gwara kafiri da shi kuma ana samun kafiri wanda yake kaunar annabi amma ba a taba samun wanda yake kin annabi kuma ba ina domin kaga wa ake kira Abu Dalib ba musulmi bane amma yana sa annabi ba musulmi bane amma yana sa annabi shi za a ce cewa da mutum ya ce ma ba ka sa na gware ya ce ba ka ce shi ne misalin da ne yanzu domin kafiri a kafirai akwai masu sa annabi amma wanda ba ya kai shi ne kafira amma aka ce ba ka sa annabi an kure kai ba ɗan aljanna ba ne ba yadda za ka shiga aljanna ba ka sa annabi yanzu dan Allah dan girman Allah kyale kula zuwa sati mai zuwa a gano mun suwaye suka shayar da annabi su su nawa ne abin da nake gayawa ko lati da abin da nake gaya umma kenan mata aure na biya musu jira sai nace so ake lati isma so ake rayuwa annabi ta narke a jikinmu kamar yadda gishiri ko sukari yake narkewa a ruwa idan gijiri ko ruwa gijiri ya narke a ruwa aka ce yaro ya zo ya zuba ba sukari a cikin ruwa ka zo kana neman sukari aka ce ai ya biyu ka dauko guda da kace sai ka fito min da sukari da sai da ko ba gure yan science by distillation method ko evaporation method kaga wannan da yake nunawa sai dai in kace mutum da kai kenan domin ba yadda za a yi ka raba gijiri da ruwa sai dai kona shi zaka yi to ana nufin annabi ya narke a jikin ka ba za a iya raba ka da shi ba sai dan kona ka za a yi to haka ake so rayuwa annabi ta wannan shine kauna annabi na gaskiya dadin da zai akwai rana alkiyama kowa zai gaba cika bakin da yanzu za a yau mace bulan sarai inna rabbaka la bil mursal za a ware ba za annabi na gaskiya da yan jami za a ware shi ne na gaya wa wasu bayan Allah ya muna karatu nake za ka je a Madina ba za ga malamai da askar da malamai a gurin rauda gaban kamar annabi alaihi salatu wasalam mutum ya to wasu ne magana ba a kaza a nan su wannan malaman masu da'awa za ka gansu wasu kwarai shawa ne masu za ka gansu suna gaya ma nan gurin gurin ladabi ne ba a kan sai mutum ya fito waje ya kawai mabiya annabi kawai wai wannan su wai wannan duk wannan sabu umarnin annabi wai su ne mabiya annabi ka inna lillahi wa inna ilaihi ya Allah zai bar annabi a hannun mabiyansa addinin da Allah yake idan annabi yake idan kiyama ta zo karshe gaba ɗaya zai tattare ba kowane guri ya koma Madina haka imani ba gaba ɗaya annabi yake Madina zai koma satin da ya wuce ba wuri a hijiya lulluwar marjan annabi yana cewa mutanen madina wato ku karbi abin da suka yi muku mai kyau wanda suka yi na kuskure kuma ku kauda kai a kai haka annabi saboda martabar to wannan shi ne muna so mu ji suwaye suka shayar da annabi alaihi salatu wasalam su nawa ne ko ba komai dai yanzu na faɗi ɗaya kuma na ga an yi ali wajen sa'adiya yawwa su zauna haka za a gano su nawa ne kuma suwaye to wani ya ibu na to a kai mina maza domin suwaye ba ta shayar da hamza ta kuma shayar da annabi alaihi salatu wasalam kaga ta zama ummuhu wa ummuhu ma min raba mahaifiyar su wajen shayarwa me za mu koya daga cikin hadisin shine ma ya rubuta min jira da'i min al-muharramiyya wato abin da ya tabbata dangane da shayarwa da matan da aka haramta daga shi tarimun nika mun ji akwai haramcin aure ga matar da ta shayar da mutum ko ta shayar da jariri na biyu ya haramu mina razai ba ya haramu mina nasab yadda nasaba take haramta aure haka ma shayarwa take haramta aure fa kullu mar'atin hurimat nasaban hurimat min jama'a riza arza'an ko riza'an haka da duk matan da aka haramta wa mutum ta hanyar nasaba to a wajen shayarwa ma an haramta irin ta wannan shine الحديث الثالث والثلاثون بعد التناسل حديثنا تاريخ الثلاثين دعوه أنا عائشة رضي الله عنها قالت لا ناجي الله تعالى بتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مجيلا دا مجي الله سبت عقريش إن الرضاعة حقيقة جائروا تحرم تنا حرمت ما ما يحرم من الولادة abinda haihuwa take haramtawa shine misalin da muke ta hanyar haihuwa ba za ka auri wance da wance da wance da wance da wance ba ba ka ta shayarwa ba wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-radha' kan guda bakwai sai Allah ya ce da iyayenku mata waɗanda suka shayar da su da kuma ƴan uwanku na shayarwa za a tattarowa duk wanda domin akwai wanda su ɗariya su kawai shayarwa suke za a biya su shi ke nan akwai wata magana mai muhimmanci da ya kamata faɗa shi a farko abin da ya shafi shayarwa idan ka kalli wani hukunci da malamai suka fitar Allah ce ya walwali da su rubu aina auladahunna auladi kamilai su walwali da su rubu aina auladahunna auladi kamilai saboda haka su iyaye mata za su shayar da ƴaƴan su ne shekara biyu tur shi ne haulaini kamilai sai Allah bada mutum sarki ya ce liman arada an yi cimma rauda ga wanda yake so ya cika shayarwa wa alal mauludi lahu sai Allah ya ce wanda aka yi wa haihuwa ku an tsora bar rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf shi zai kula da uwar da ɗaya ba daidai ba ne mai ɗakin ka tana da juna biyu tsawon wata tara sai bayan ta haihu ta koma bara ba daidai ba ne ai notice ne wata ɗaya notice aka ba kai wani irin jajaja ne da baka san tana da ciki ba wata tara aka yi fasta da wani ta sakan gaba ɗaya wani baka san tana da ai ba zai yi ba wanda zai zai ce a ce baka mara amma haihuwa ganganci idan wani abu ne ya zo da baka shirya masa ba kamar irin wannan wanda shi ma a Najeriya yanzu in mutum ya tashi ba ta tana da juna biyu ka ba ta yi a dakin ko ta kwana kawai cewa zai iya zuwa za a haihu ko da tana haihuwa kowace shekara da kanta kawai ka sa probability yawwa domin kowace haihuwa da yadda take zuwa sai kai a daji daban wannan na kwancin jinsi ne wannan kuma na abubuwan da ya shafe ta ne gaba ɗaya na yiwa wannan kuma na ɗawainiya ne to sai Allah madaukakin sarki ce wanda aka yi haihuwa shi zai kula da su rizko wanda wa kisu wanda wanda bil ma'ruf kula da ka san gwangwanin nan yanzu kuwa sabon aure nake ga yayi gidiya wallahi mala abubakar bai zo ko shi ne ya tsaye a hukar jejiya ku gaya masa malam suleiman gwangwanin nan yanzu dubu nawa malam zali eh jiya jiya kwarai kuwa aiki ne kwarmin ido ka ji malam ukraina ya ce ko dubu sha uku da ɗari biyar wallahi is not that a najeriya komai da wuri ake yin jiya a yana jin kare jikin yanzu a kwana nawa zai sanye ka samu mai sha haba malam ai ne zai sha ne sosai kwana ɗaya zai sha ta za ka kuma biyo wata an gane ko to wannan shi ne to wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ya Allah yace la tukallafu nafsun illa wus'aha Allah baya dora wa rai shi abin da zai iya la tubara walidatun bi waladiha wala mauludin lahu bi waladi kada a cutar da kowane bangare walidatun bi waladiha kada ku cutar da ita ita uwa kenan wanda ta yi da za ta ji da ba za ta maganganun da ko da zego da yake damunta shi ma wanda aka yi wa haihuwa kar ku zo ku tsananta wa shi ba ta gaya man maganganu a kai yarinya wanka gida kawai a ta tsangwama ba shi ta yi a ta ne motsar ba kana kana a ce kwanan ta yau bai kawo kaza ba bai yi kaza a ita wannan Allah ya ce kar a yi wannan wa alal warisi mithlu zalik idan baban yaron ya mutu to wanda suke magada inda ba yaro to su za su da nauyi domin da babu yara ba ku za ku ci gado ba amma yanzu ka gari kowa ya janye hannun da ya ce maganar da ku da kuke da gado da idan da ba yaro ku za ku zo ku ku dau nauyin yaro shi ma wannan idan mutum yana bibiya zai ga irin yadda ake da matsaloli burji a nan فإن أرادا قتالا عن تراض منهما إن سنا سن ياي يارو أو تاجي دينيا هو ما دا بوجو كيجي كو سي والله ياي جرب uba bai sani ba bai halatta ba uba baya zuwa ya karfa karfe ce sai an yayi shi kai ba su kike shayar da shi saboda haka sai ka nemi shawarar sai an zauna ina gani ya kamata a yawa yaran nan in ji saboda ne saboda kaza da kaza da kaza da kaza ya kawo dalilai ta kawo a tattauna sai a ce to jira a yi ga faɗi lokaci haka ake yi shi ne bai da rana su tsarin an tara da min guba wata shawul idan yanzu su da shawara fala junaha alaihi ba in wannan ta jira ta ce ba za ta shayar ba da ɗa ba wani za a ba to sai a nemo min shayarwa ita kuma a biya ta yadda ta yanke haka za ku biya ta to wannan ayat da na kawo ina so in kawo ɗaya ne da Allah yake wa amluhu wa fisaluhu talatuna shahara da daukar ciki da yayi yaro gaba ɗaya so ake ya zama wata talatin shi da abu ne ba yake duk wanda ya auri mace ta haihu bayan wata shida ɗansa ne ka auro mace sai wata shida sai ta haihu to ɗanka ne me dalilin da yake ga shi Allah ya ce wal walid zaki yubi ana aulada hunna aulaini kamilai wata in tsawon wata shekara biyu wata 24 ne yake ga shi kuma Allah ya ce da daukan ciki da shayarwa wata 30 yake zai kace 30 a kwanci 24 sauran shi saboda haka in aka haifi da wata shi da ɗanka ne in dai ka ta tare a gidanka alwalar da zai jira shi sai dai ba tare ba wannan kuma daban sai a ce a zo ta faɗi inda ta samu ɗan amma ba naka bane imam abu ali ba yi in da bai wata ji da ɗanka in ba ya kasa da wata ji da kuma ba ɗanka bane sannan wata formula da din daɗawa shi ne wanda suke cewa sai ka kalla ba yadda mata ke yi ba duk da an ce shekara biyu idan Allah ya ga ɗan ji wata tara a ciki yanzu kina da ragowar wata 21 da yaro zai yi ana jaye da shi in kuna so maximum watannin da shi ne wata 21 idan sai da yi wata goma ba kya zuwa ganin likita sai da yi wata goma wata 20 ya rage ba in ya je taraba wata goma sha takwas wannan shi ne ma'auni kamar yadda mata ba sa lissafi da watanni lokacin kasaba to haka shi ma lokacin ɗaukar ciki da shayarwa ba ruwan su kawai ko za a ce ya shekara biyu ba shi ne ma'auni ba abinda ma malaman tsibbin nabawi suka kawo cewa da yaro wannan shekara biyu ana gane shi to kawai ba wani abu da zai jira ba su ke ta ba normal wani abu ko kai ke ta farfaro ko to farfaro yake ta an gane ko saboda haka abinda yake gina ma jiki shine na wannan watannin da Allah ya faɗa shi yake gina jiki mahallin jahili a kalli idan da za su zo yarjejeniya a ce shekarar sau ɗaya da wata biyu za a wayi ji uwa ta yadda uba ya yadda ya halatta shekara ɗaya ma ka ce za a yayin ji in dai sun yadda duka su ya halatta dan za ga akwai yaron da yake karɓa abinci da wuri an ga cewa kuma ba wani matsala a lafiyance mutum kalli wani likita ya ce musu ba shi da matsala tun da ya karɓa abinci amma abincin da ya zama mai kaza da kaza shi kenan saboda haka wannan shari'a babu iskali a kai a dai lura kawai a rika la'akari da watannin da yaro ya a ciki sannan a tabbatar da watannin da zai ana shahidi mafi ana da ka'ida ta kada a wuce nan amma an yi kasa da haka kuma shari'a ba ta haramta ba to shi da abin da nake so in tuna mana inna raza'ata tuharimu ma ya harimu min alwalada shayarwa tana haramta abin da haihuwa ma take haramtawa shine wa ummahatukum allati arda'anakum الحديث الرابع والثلاثون بعد الثلاثمائة حديثنا تاريخ الثلاثين وانا هذا بجريد هاريو نرى ان شاء الله قال مسجد قال تجي ان اصلح حقيقة اصلح سناني أخا أبي الكوعين لو هو أبو الكوعين استأذن علي وترى ناني بإذني زيت وجينا ba da ba unjila da hijab bayan an saukar da ayar hijab malamin ka ce shi wannan da ya nemi izini shi ya fi lahadin tun yana yaro bai fara ba gemu ba kasanci har yanzu ya taso ya fara girma to sai ya zo ya nemi izini da ta ya fara wazo yanzu ya kai shekara ta biyar sha shida zai shigo dan uwa ne kuma ga abul ku'ayi so da haka bayan ayar hijabi ta sauka sai zo zai shigo gurin ta fa qultu sai na ji wallahi la adanu lahu kana da naji wallahi wannan ba shi izini ya shigo ba da kuma yana shigowa kace wannan ba shi izini ya shigo ba hatta ta'dina nabiyya sallallahu alaihi wasallam har sai na nemo izini gurin annabi alaihi salatu wasallam kun ga hikimar malam ne da annabi ko يجي ولا يحل له ان يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه kun san me za a iya rigima a yanzu a harkar addini sai mutane sun fara abu sun fara nuna sannan za su nemi hukuncinsa kuma ba za su yarda komai aka bada hukuncin su yadda su bari ba ko da ba ta shi za ke karbi din amma da tsari ake yi idan abu ya zo kafin ka fara yi ka tambaya me hukuncin ka za su da bin rigijiwa addini ba za a yi illar mu da sai ne sai an fara abu wasu ma sun gada sannan za a zo a ce ai ka za ba ta yi ha ba iyaye da kakanni akwai wanda ya ce hana ka za a can ji ba shi ne illar da ta janyo muke cikin matsaloli mu baya halatta ga mutum ya aikata wani aiki ka duba kalmar da malam alabi ya kawo cewa ji ilan bin nakira baya halatta ka aikata wani aiki sai ka san hukuncin Allah akai kuma hukuncin Allah fa hukumu wajibin wa mandubun wa ma ubi a wal makruha ma ma qawlima ko dai zama wajibi ko mustahabi ko mubahi wanda yake halal ko haramun ko kuma makruhi dole abu na musulunci ya zama ɗayan biyar din nan in ka gaba shi da ɗayan biyar din nan to ba ba za mu iya biya hadisin ba gaba ɗaya ke ta daga ba shi da ɗayan wato ba shi da ɗayan hukunci biyar din nan ko shakka babu ko ba shi da mahalli a musulunci duk yanka kuma wannan shi ne matsalar da ina ga wannan birkin da kai dama na zo na ma zo muku magana ce a rage mun minti goma ga shi ma mintin ya lokaci za mu tsaya haka abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana akwai ɗaya daga cikin yan arzikin mu mala abubakar ne dan ciro mana wannan kilif makda'an jiya an daura auren sa a mari muna yi masa addu'a Allah madaukakin sarki ya sa musu albarka Allah ya ba su duniya ɗaya ba waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ko ko a gaba Allah ka shiga lamarin su kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya na'am wanda ma mahaifiyar iya wanda suka shayi da shi ɗin kawai shi ne ainihin da a nemo adadin su da sunayen akwai yiran da dai eh akwai akwai mara lafiya kamar yadda na faɗa tana egypt ɗaya daga cikin ya ce abin ɗaya daga cikin da tijai na iyaye na wannan masallaci muna roƙo Allah mu ɗaukacin sarki ya ba ta lafiya dukan marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon gobe mata iyayenmu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya da yan uwan Allah ka ji kansu da lafara masu rai kuma Allah ya kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da tsobinsa na ɗaukaka ‘ya'ya da kalli da suka kauta hanya Allah ka shirya mana su Allah ka ɗora su hanya madaidaiciya Allah ka shirya al'ummar musulmi gaba ɗaya suna roƙo Allah da sunayensa kyawawa kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana yan kasuwanmu da masu neman aiki Allah ka tallafa musu Allah madaukakin sarki ka agaza mana wani bawan Allah da ya ba da wasiyar addu'a yana mu'amala da wani kusan kamar ya dan damfare shi to muna roƙo Allah ya ba shi mafita Allah madaukakin sarki ya kiyaye waɗanda ba su fada ba اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين